إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن أكل الربا من الكبائر الشنيئة وهي ممارسة مهلكة للإنسان مدمرة للأمم والأوطان مفسدة للحياة الاجتماعية والاقتصادية قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدق ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ثم قال الله تعالى بعد آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وفي حديث ثمرة عند الشيخين إني أتاني الليل آتيان وذكر الحديث وفيه فانطلقنا فأتينا على نحر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا فيه ذلك السابح يسبح الحديث أيها المسلمون وكذلك قد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السير عن عوف بن مالك قال أتي حبيب بن مسلمة برجل قد غل وكان أول غلول أراه بالشام فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إياكم وما لا كفارة له إياكم وما لا كفارة له من الذنوب إن الرجل ليزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن الرجل ليسرق ثم يتوب فيتوب الله عليه وإنهما ذنبان لا كفارة لهما الغلول والربا ثم قال وإن آكل الربا يجيء يوم القيامة مجنونا يخنق وروى ابن أبي شيبة معناه عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره أيها المسلمون خذوا حذركم واتقوا ربكم فإن أكل الربا حرب ضد الله ورسوله وأذان بنزول العذاب وشيوع المفاسد والخراب وآفة من الآفات في هذه الحياة اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا دنيانا الذي فيها حياتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا اللهم أصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة لنا زيادة من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله لقد أمر الله المؤمنين بالأكل من الطيبات والبعد عن, المخا... عن المكاسب الخبيثة والمشتبهات وعن الأموال المحرمة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وإن من شر المكاسب التعامل في الربا أكله وتوكيله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء أخرجه مسلم وقد تضافرت الأحاديث النبوية الصحيحة في التحذير من الربا ومنها ما رواه ابن مسعود فيما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة وعند أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم إقاب الله عز وجل وأن أبي هريرة فيما رواه الشيخان في صحيحيهما في حديث الموبقات وذكر منها أكل الربا أيها المسلمون الربا في اصطلاح الفقهاء يتناول أمرين الأول ربا القرض وهو ربا الجاهلية وهو الزيادة في الدين مقابل تعديل المدة فيحرم على المسلم أن يقترض مبلغا من المال على أن يرد أكثر منه سواء اشترطت الزيادة في حلول الأجل أو في بداية العقد فالقرض عقد إحسان واشتراط الزيادة ربا محرم والنوع الثاني من الربا هو ربا البيوع وفيه ربا الفتح وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقتين جنسا الذهب بالذهب والشعير بالشعير مثلا بمثل كما في حديث مسلم ومنه ربا النسيئة وهو تأخير القبض عند مبادلة الربا مثل أن يأخذ الرجل ألف ليرة بألفين بعد شهر أيها المسلمون وقد اتفقت كلمة من يعتد بقولهم من أئمة هذا العصر ومشايخها بأن ما تفعله البنوك وسائر المؤسسات الاقتصادية من القرض بالفائدة وما تعطيه لعملائها من فوائدة ربا بعينه ربا بعينه فليحذر المسلم من التورط في معاملات مشبوهة واقتهام المحرمات والشبهات يوم ما سأل بركة أولا زامني دمكي رأيوه mun samu kanmu a matsayinmu na musulmai a cikin wata ɗimuwa game da tattalin arzikinmu har aka wayi gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Bukhari mutum musulmi bai damu daga inda yake ɗaukan arzikinsa ba annabi ya ce za a wayi gari musulmi ba su damu ba ta ina suka samu arzikinsu halas ko haram ba shine damuwarsu ba damuwarsu dai kawai su samu dukiya don haka aka wayi gari riba ta game duniya ta zama ruwan dare tare da cewa mummunar wato alkaba'ira ce ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai ce wacce Allah subhanahu wataala ranar alkiyama zai sa a baiwa mai cin riba makami a ce ya zo ya fada da Allah baya ga wannan bala'i da ke cikinta ayoyi sun zo a cikin alkur'ani mai girma karara waɗanda suka haramta riba kamar faɗin Allah a cikin sautul bakara da Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka waɗanda suke cin riba ranar alkiyama za su tashi ne daga kabarbarin su kamar wanda shedan ya buge shi wato kamar wanda aljani ya buge shi haka za su tashi suna faɗi suna tashi suna farfadiya a sannan Allah subhanahu wataala yake cewa abin da ya faru shine saboda sun bi irin maganar yahudawa yahudawa sun canza hukuncin Allah suka ce ai riba halas ce kamar kasuwanci wannan faɗin su cewa innamal bai'u mithlin riba ba wai kwatance ne suke ba suna cewa ne su agun su riba halas ce kamar yadda kasuwanci yake halas kuma suna tuhuman shari'ar Allah dan me za ta halasta ka ci riba a kasuwanci amma kuma ta haramta ka ci riba idan ka ba da bashi wannan kafirci ne ƙoƙarin halastawa ɗin kafirci ne ya fi wanda zai aikata sabon alhalin yana sani Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wanda da ya ji wa'azi na cewa riba haramci ya haƙura ya bari to wannan Allah ya fi mashi abin da ya gabata amma wanda ya koma ya ci gaba to waɗannan ƴan wuta ne wanda za su tabbata a cikin wuta Allah kadire Allah ya ce yana shaƙe wuyan riba ya zama babu albarka a cikinta yayin da sadaka kuma Allah yake sanya albarka a cikinta sannan Allah ya tsallaka ya sake cewa ya ku muminai ku ji tsoron Allah ku kyale duk wani abu da yake da alaka da riba in dai da gaske ku muminai ne in dai kai mumini ne to Allah ya hana riba ga muminai Allah subhanahu wataala yake cewa idan ku ba ku aikata haka ba to ku jira yaƙi tsakanin ku da Allah da manzon Allah idan ku kun tuba to a maishe muku da dukiyar ku ba tare da an cuce ku ku cutar ba akwai hadisi da dama da suka zo don nuna munin riba da abin da ke cikinta na sabo a cikin hadisin samura shahararre wanda ke cikin bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin ya mafarki an zo an tafi da shi zuwa sararin samaniya an nuna mushi wasu daga cikin bayi waɗanda allah ke musu azaba daga ciki an ambaci cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai muka zo bakin wani kogi mai riwaya yake cewa ina tunanin ya ce kogin ja jazir kamar jini sai ga wani mutum a cikin kogin yana ninkaya alamar ruwa ya ci shi yana so ya fita ga wani kuma a tsaye a bakin gabar kogin kusan da wancan ya kawo bakin gaba sai ya dauki dutse sai ya wurga mai shi kuma sai ya haɗe dutsen sai ya lime ya sake ya sake fagamniya a cikin ruwan da ya tambaya sai mala'iku suka ce mishi ai wannan mai cin riba ne wannan shine azabar da za a dinga mishi tun kafin a je lahira al-imamu abu ishaqa al-fazari a littafin shi mai suna kitabu siyar ya fitar da hadisi ko kuma asari daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Habib ibn Habib ibn Maslama a lokacin yana gwamna a ƙasar Sham sai aka zo da wani mutum yayi sata a cikin kayan ganima sai wannan gwamna ya tashi yayi huduba ya gaida Allah yayi ma Allah yabo sannan yake cewa ya ku musulmai ku kiyaye laifukan da ba su da kafara wato kafara da yake nufi anan waɗanda ba su da hukunci a duniya ce ku kiyaye ire-iren wannan laifukan sai ya kwatance ya ce mutum yana iya yin zina ya tuba Allah ya gafarta mishi mutum na iya sata ya tuba Allah ya gafarta mishi ko kuma ma a samu an tsayan masa hukunci ya ce amma akwai wasu laifuka guda biyu waɗanda ba su da tuba a duniya sai an je lahira matuƙar baka bar su ba sai an je lahira za ka gamu da gamanka ya ce waɗannan laifuka guda biyu su ne satar dukiyar al'umma da kuma cin riba sai yake cewa a cikin dogon bayanin da ya yi ya ce ranar alkiyama za a zo da mai cin riba a matsayin mahaukaci mahaukaci irin wanda aljani ya haukata shi yuhunaku ana ainihin wato aljanu suna shaƙi shi suna cin zarafinsa kamar yadda kaga mutumin da wato aljani ya buge shi irin wannan ma'anar ma ibnu abi shayba ya ruwaito ta daga tabi'i sa'id dan jubair kamar yadda kuma al-imam abu ibnu abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa daga sabon manzon Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da haka ya uwa musulmai mu ji tsoron Allah mu shi takatsantsan mu guje ma riba da dukkanin nau'o'inta mu guje ma azabar Allah da kuma yin fito na fito da doka Allah Allah subhanahu wataala umarnin da ya mana shine mu nemi arziki ta hanyoyin da suka halasta mu nemi abincinmu da arzikinmu ta abin da ya halasta mu guje mu abin da ya haramta da dukiya wata take wato mummuna ko take ta haram Allah yana cewa ya ku muminai ku ci daga daɗaɗan abubuwan da Allah ya halasta muku waɗanda ya azabta ku da su sannan kuma ku gode wa Allah in dai da gaske ku shi kuke bauta mawa Allah subhanahu wataala a harshen manzon Allah subhanahu wataala kamar da yake cikin hadisin Imam Muslim ya tsine ma mai cin riba da wanda yake agent mai kai mutane inda za a ba su riba da wanda yake rubuta riban wato sakataren da zai rubuta abin nan bashin riba da kuma wanda za a kafa a matsayin shaida ma'ana da bankin da mai zuwa ya karba da ejan din da ya kai ka da garantan da ya maka duka annabi ya tsine muku gabaki daya masu shiga wannan harka ya kamata mutane su san wannan babu shakka abu ne mai hadari kwarai sannan a cikin hadisin da al-Imam Ibn Majah ya fitar a cikin littafin sa as-Sunan daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Mas'udin Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yawaita cin riba to karken al'amarinsa zai kuma zuwa ga talauci haka al-Imam Ahmad ya ruwaito da hadisi hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce babu wasu mutane da riba za ta bayyana a cikin su da kuma ainihin wato zina ta yaɗu a cikin su face sun jawo wa kansu ukuba daga Allah subhanahu wataala da haka za a samu yawaitan fitintunu iri daban-daban da bala'o'i da cututtuka da damuwoyi iri daban-daban a cikin wannan al'umma a cikin hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa manya-manyan zinubai munana guda bakwai waɗanda ke dirmusa mutum da ke su cikin wutar jahannama da gaske akwai cin riba da haka ya ku musulmai mu ji tsoron Allah mu daina waɗannan harkoki riba ɗin nan malaman fiqh sun yi maganganu akan ta daga ciki suka ce ana iya raba ta zuwa gida biyu akwai riba wadda take ta bashi shine a baka bashi da cewa idan lokacin biya yayi baka iya biya ba don lokacin biya yayi zaka ƙara kaza zaka bai halatta ga musulmi ya ci bashi da sunan an bashi dubu hamsin amma zai biya dubu hamsin da biyar sawa'un a sanda aka kulla yarjejeniyar ne aka ƙara ko kuwa sai da lokacin biya yayi bai biya ba sai a ce to yanzu tun da ka wuce ran da za a biya sai an ƙara kaza wannan haramun ne domin shi bashi taimako ne bai kamata kuma a sanya wani abu na cutarwa a cikinsa ba akwai kuma riba da ake ce ribar kasuwanci wadda a cikinta akwai abin da suke ce riban fadli shine wato irin musayi da aka hana na zinare da zinare sai iri daya da iri daya ko alkama da alkama ko dabino da dabino ko masara da masara sai in sun zama iri daya wajen yawa da nau'in su idan ko suka yi mufadala to sai dai a sanya kudi a tsakankani kamar da yake cikin hadisin al-Imam Muslim akwai kuma abin da ake ce riban nasi'a wanda shine za a ce duk sanda ka anshi bashi to za ka biya sama da haka a ce ka anshi naira dubu ɗaya amma kuma bayan wata za ka dawo da ita a matsayin naira dubu biyu akwai dai maganganu da malamai suka yi da yawa a wannan zamanin da muke rayuwa an samu bankuna da sauran cibiyoyin kasuwanci sun riga sun yaɗa riba a tsakanin musulmai tsakanin mutane a duk inda suke rayuwa kuma har ma an wayi gari mutane ba su damu da cewa riba bace abinda mutane suke so kawai su samu wanda zai halasta musu wannan abu duk sanda aka maka tambaya to kokari masu tambaya suke suna maka cewa ai ba riba bace ai wani abu ne can daban ai wani taimako ne ko kuma an ce ma ai ba za a biya ba ai kawai za a kyale mutane ne an taimake su ne amma ba za a faɗa ka ba abinda aka rubuta na sharaɗin abinda ke cike kamata ya aiki da shi ba jita jita ba dan me za a yi duka wannan gross documentation din a ce a rubuta a yi a internet a yi kaza har a ce a kawo garanto a bude account na banki a kawo bbn amma duka wannan kuma a ce ba za a biya ba a ina aka rubuta cewa ba za a biya ba kuma koda mutane suna karban basussuka da niyya ba za su biya ba wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta kuma annabi yana cewa duk wanda ya anshi bashi da niyya ya ci banza ba zai samu halin biya ba haka ya kamata mutane su gane wannan jama'a kokarin cin bashin da zaka yi wani ma bai san sana'a da zai da bashin ba idan ya ci kuma bashin an ce na sana'o'i ne amma mutane suna karba wani ya sai babur wani ya ƙara aure wani ya je ya canza handset ɗinsa da kwamfutarsa da hulunansa shikenan kuma yana ganin ya ci banza ba ka ci banza ba domin dukiya al'umma ce gabaki ɗaya aka ɗiba aka baka abu na farko da ya kamata mu fahimta shine jama'a akwai malamai a nan ƙasa waɗanda Allah ya saka musu alkhairi sun yi magana irin su Dr. Bashir Umar Ali da ke Kano sun yi magana cewa sun tuntuɓi wasu jami'an gwamnati akan za a samarwa da al'umman musulmi abin da ya dace da addinin su da aƙidar su a bisa wannan matsala ta cin bashi din nan to da sai mu haƙura har a samar da wannan din amma ba za mu zama kawai mu ce tun da dai ana raba kuɗi dole sai mun karɓa ba ba tare da lura da wannan irin kuɗaɗen sun dace da abin da shari'ar mu ta halarta ko ba su dace ba babu musulmin da zai ce tunda ana sai da giya an halasta a najeriyance bari shi ma ya fara sai da ita da tunanin ai tunda najeriya dokar kasar najeriya ba ta hana sai da giya ba abinda ta ce shine ka siyar a inda ake siyarwa ka yi ka nemi lasisi da izinin sayarwa sannan kuma ba za ka siyarwa irin mutane kaza ko masu shekaru kaza ba misali to a matsayin ka na musulmi zaka ce tunda hukumar najeriya ta tana ganin dacewa ko halaccin sai da giya bari kai watsi da addinin ka kama sai da giya babu musulmin da zai ce wannan ko da musulmi yana sai da giya ko yana sha ya ji masa sauki ya zama yana sha din yana siyarwa amma yana ji a jikinsa cewa sako yake wannan ya fi masa sauki wannan zai bashi dama ya tuba wata rana kuma Allah ya mishi gamdakatar ya dena amma in ya ce bari sai ya halasta to yanzu fa yana yana fito na fito ne da Allah ya sanya kanshi a matsayin Allah subhanahu wataala na wanda ke sanya shari'a wannan kuma shi kadai kafirci ne ka haramta halal ko ka halasta haram shi kadai kafirci ne ko da baka aikata shi ba da haka jama'a wannan zance ina yin shi ne musamman akan abubuwan da suka yaɗu a 'yan kwanakin nan na ƙoƙarin cin bashin da ake rabawa ta hanyar banki na ƙasa gaba ɗaya wato cbn wanda wasu ma sun samu wasu na kan hanya yan uwa da dama sun tayo malamai da masu wa'azi da masu karantarwa tambayoyi da kuma in ka lura da duka psychology mutane abinda suke so kawai ka ce musu halas ne ka ce musu ai ba riba bane ai procession fee ne ake biya ai services ne ake biya da sauransu babu shakka malaman da ake kula da zantukansu a wannan zamanin da muke rayuwa malaman da su ake hujja da maganganunsu irin su bin baz irin su albani irin su usaimin da sauransu Allah ya gafarta musu gabaki ɗayansu magana su ta haɗa kan cewa abubuwan da mutane suke na mu'amalar banki na ansan bashi ka anshi dubu ɗari biyar in ka zo biya ka biya ɗari biyar da ashirin da biyar ko ka anshi miliyan biyar ka biya miliyan biyar da rabi babu shakka sun ce wannan riba ce kuma alal akalli a ce a cikin shi akwai shubha alal akalli a cikin shi a ce akwai rai sai kai amfani da barin abin da yake yana da shubha zuwa ga wanda baya da shubha dan ka tsira da addinin ka da kamar da annabi yake cewa wanda ya guje mu shubha to ya tsira da addinin sa amma mu ce bari mu kutsa cikin waɗannan al'amura da tunanin cewa in ba mu karba ba waɗanda ba musulmai ba za su kwashe idan ba mu karba ba za a bi mu a baya tattalin arziki duk wannan ba hujja bane a addinin musulunci abin da yake hujja shine mu nemi hanyoyin da musulunci ya halasta mana na neman arziki noma kiwo sana'a da sauransu waɗanda suke sun halasta da sauransu idan kuma haƙƙinmu da ke cikin wannan to mas'uliya ce akan gwamnoninmu da 'yan majalisa waɗanda muka zaɓa wanda suke wakilta addininmu da al'adunmu su ya kamata su shiga su fita su tarar da duk wanda za su tarar wanda yake mas'uliya ce akan shi a kirkiri wani window wanda a ƙarƙashinsa musulmai 'yan Najeriya wanda sun fi kashi hamsin ɗin 'yan Najeriya su ma su ci moriyar abin da yake dukiyar gwamnati wanda za a raba ba tare da an yi katsalanda akan addininsu ba domin abin mas'ala ce babba a addinin ba kankanuwa ba ce duk abin da aka ce ranar kiyama za a ce kai faɗa da Allah yana ɗaya daga cikin manya-manyan zinubai guda bakwai wanda aka ce Allah ya ce in kana yin shi kai ba mumini bane wanda annabi ya tsine ma mai yin sa bai kamata duka wannan abubuwan mu rufe idanunmu saboda wasu yan kuɗi kaɗan da za a bamu mu ce duk mu manta da waɗannan hadisan da ayoyi za mu yi saboda mu samu arzikin duniya ba bai kamata ba ya kamata musulmi shiga cikin taitayin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba na jiya muku tsoron talauci ma'ana duk da yana addu'a so da dama yace Allah ka tsare mu daga talauci amma yace talauci ba abin tsoro bane ma'ana talauci matsalar shi bata kai matsalar ka saba wa Allah ba bata kai matsalar ka yi fito na fito da Allah ba da haka yan uwa masu albarka ina fata za mu tuba mu koma ga Allah mu fita ainihin wato daga cikin irin wannan yanayi na kutsawa da neman dole sai an yi da mu ko da za mu saba wa Allah babu shakka wannan ba daidai bane اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا